أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا أسبر أشرين أكو قوة رمضان هجرة تمنزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha shida wato ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin a jiya mun tsaya a cikin suratul an'am a aya ta hamsin da uku zuwa ta hamsin da hudu wadda ta cinye muna lokaci a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan aya sai mu ɗora bayani bi idnillahi subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. ala ramma Allah ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يدبر الأمر يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah ya ce, Inna rabbakum haƙiƙa Ubangijinku Allahu shi ne Allah, allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida. Bayani ya gabata akan shin kwanaki shida na duniya ake nufi ko ko kwanaki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yini ɗai a wajen Allah yana matsayin shekara dubu ne a wajen mutane. Da haka dai wannan duka bayanin ya gabata. ثم استوى على العرش sannan Allah ya daidaita akan al'arshi a jiya mun kawo aƙidodi daban-daban da waɗanda suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana tare da halittunsa a nan ƙasa tare da su sannan suka kore mishi cewa yana can sama kaga wannan kuskure ne waɗansu kuma suka ce a'a yana sama kuma yana ƙasa kaga dai ƙarshe dai suna son sai sun haɗa nasoshin ta hanyar da bata dace ba aƙida kuma ta ahli sunna ingantatta tabbatatta shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa alim bi zatihi amma kuma yana tare da halittunsa ta hanyar ilmi da iko da kudura da komai da abin da ya kamace da yake kewaye da su to yughshil laylan nahara wato mun ce akwai qira'a guda biyu yughshil laylan nahara imam hamza da imam al-kisai da imam khalaf da imam shu'ba sun karanta yughashi mun ka ce da ghasha da aghsha duka dai a larabci suna nuna cewa wato abin nan wato rufewa sai dai wani lokaci suna ganin almudaf ya fi karfin ma'ana kidan tana yiwa mu ɗauki cewa yughshi farko ghasha kuma a lokacin da ya tsananta ina fata an fahimce ni ko kuma a wajen Allah duka ɗaya ne yughshi laylan nahar kuma wa yughshi nahar al-layl duka ɗaya ne Allah yake tufatar da wannan da wannan Allah yake rufe wannan da wannan yatlubuhu hatisa yana neman sa da gaugawa washamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri in mun dauki qira'a ta jamhuru washamsa kenan wa khalaqa ash-shamsa Allah shi ya halicci rana wal qamara Allah shi ya halicci wata wan nujuma da taurari musakhkharatin bi amri suna abin horewa da umurnin ubangiji an gane ko in muka ɗauki qira'ata kuma ibnu amir wash-shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri ash-shamsu da rana da wata kidan can ba zan can halitta su ne ake yi ba duk da yake tabbas kuma Allah subhanahu wataala shi halitti su kenan wagga qira'a ta ibnu amir tana nuna cewa suna tafiya ne da umurnin Allah qira'a ta jamhur kuma tana nuna Allah ya halicce su kuma suna tafiya da umurnin Allah amma idan muka duba a kursi na malik abdallah margayi suna da wuri da yake kula da ulumul qur'an da suka zo taujihin qira'a ta jamhur dan su suna taujihi ne bil qur'an kenan sai zaman to siyaki ko da aya kaga sai suka kawo qira'a ta jamhur tana da siyaki wa shamsa wal qamara amma qira'a ta ibnu amir sai ba su yi taujihin ta ba to ban san ko meye dalili ba domin bi domin in aya ce lalle ibnu amir yadda ya karanta a nan haka ya karanta a cikin suratul nahl su ma jamhuriyar da suka karanta a nan haka suka karanta a cikin suratul nahl amma imamu hafsun an asim shi ya karanta wato wan nujumu musakharatun bi amri to mun ka dubi wan nujumu musakharatun bi amri ai mubtada da khabar ne kamar yadda wannan qira'a wa shamsu wal qamar wan nujumu musakharatun bi amri mubtada da khabar ne me yasa ba su kawo shi ba Allahu a'lam shin saboda nan khalaqana ayar ta fara da shi can ta fara da wasakhara lakum ma fis samawati ma fil ard wasakhara lakum al-layla wan nahara wash-shamsa wal qamar ko ko dai abin nan saboda nan mubtadakin yana da atafi shi yasa nan to wancan kuma bai da ataf shi yasa su kawo shi ba amma ai irabin duk guda ne me yasa dai ba su kawo shi ba gafala ce irin ta dan adam yana iya yi mantuwa ko da an ce jama'a ce ta malamai Allahu a'lam wannan dai ni ya bani mamaki da ba su kawo shi ba shi yasa su suna taujihi ne da Qur'ani domin ana taujihin qira'a da lugha ko da alqur'ani kaga ayat da mun ka karanta innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama da suka zo anan sai suka yi taujihi da qira'at suka ce la tufattahu lahum ta fara da ta'un an gane ko kenan tashdidi domin Allah ya ce jannatu adni mufattahatan lahumul abwab kabun mufattaha kaga bai ce maftuha ba sannan la tufattahu la tuftahu sai sun kai taujihin ta da qira'a wadda take nuna cewa wa futihat abwabuha kaga na amince su ta'anisi amma da suka zo ga qira'a gashi da mubtada da khabar ne mamakon kuma siyakin duka kusan iri ɗaya ne sai bu su yi ba Allahu a'lam ban san komai addalili ba musakharatun bi amri suna tafiya an hore su ne da umarnin ubangiji kaga nan Allah ya nuna cewa waɗannan abubuwa an hore su da umarnin ubangiji ko amfana da su amma sai musulmi suka zauna suna kallon waɗannan ababen suna wucewa sai zaman to su turawa da suke suna da hankali sai suna tsaya suna tunanin yaya waɗannan ababen suke sai su amfana da su yanzu ka dubi rana muna da wani babban professor a nan Niger wanda ya mutu a 1991 in ban manta ba Abdul Mummuni Diop shine wanda ya kirkiro yadda ake amfani da hasken rana ya ba da wutar lantarki ya kamata a ce ƙasar Nijar duk jami'a ta duniya duk kamfani na duniya wanda yake kere waɗannan wato abin na system solar ya biya ƙasar Nijar domin mailimci ne na ƙasa an yi an yi a bashi nationality a kasashen America da Turai kiya amma yanzu gashi duniya tana amfanuwa da wannan ta ina ya samu kaga shi bai karanta aya ba amma ya fahimci cewa ranar nan ba banza take ba shi yasa ya kirkiro wannan amma ga turanan suna amfani da wannan kasashen su da komai to kaga waɗannan abubuwa Allah ya ce ya hore su dan amfanin mu to shi yasa bature da ya tsere ma bakin mutum ta ina tsere ma bakin mutum ta fuska ta fuska wato mu dauki fuska guda biyu game da kire-kire muke zance ba zance imani akai da musulunci ba na farko su a wajen turawa komai ana tunanin ya za a amfana da shi hatta da shara a turai yanzu an kai inda ana mayar da ita taki shara yanzu a ƙasar Germany shara kashi bakwai ake rarraba ta ba komai ake jefa ba wannan wannan wannan wannan saboda kowace shara ana amfani da ita mu kuma hatta da abincin da muke ci muna tunanin ya zamu yi mu kai shi bola musu ba kaga bambancin bature da dan adam kenan tunani shi bature yana tunanin ya zan yi in yi abin da zai amfani mutane shi ko bakin mutum yana tunanin a'a ya zan yi in amfana da rayuwata ni kadai ban damu da kowa ba in mutu shine kawai abin da dame mu to sannan kuma daga cikin abin da yake bambanta mu da su su turawa ba wai halitta su kai ba a'a yadda kake mutane haka suke da mutane amma mene ne ya bambanta mu da su na farko suna kallon Allah ya halicci ka'idar duniya tana tafiya akan kaza to sai su kirkira wani abu kaga sun kalli cewa iska ga yadda yake tafiya ga yadda yake dawowa har suka yi kokari suka kalli yadda tsuntsu yake tashi suka yi jirgin sama su mutane ne kai ma mutum ne kenan sun fahimci alqanunul kauni yadda duniya take tafiya yadda Allah ya aza ka'idodin duniya shi kenan sai suke amfani da shi haka suka yi jirgin ruwa haka suka yi duk wani kere-kere abu na biyu aljam'u sai su hada halittar Allah da kaza da kaza sai ta ba su kaza su hada karfe da wannan da wannan ta ba su mota su hada wannan da wannan ta ba su na'ura kaza kai kana nan zaune baka amfani da hankalinka abu na uku kuma wanda suka bambanta da kai abin nan shine cewa bayan muhakat suna kallon halitta Allah duk abin da na'urar da kaga an yi akwai wani abu daga cikin ababen da Allah halitta aka duba akai in ka dubi jirgin sama tsuntsu ne awalam yaro ila tsayin fawqahum saffatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bi kulli shay'in basir mota in ka kalle ta wato asalinta in mota ce ta dauka kaya raƙumi aka kalla aka kai aka yi ta an gane ko domin shi ne ke dauka kaya kafin a yi mota idan kuma ta mota ce ta kawa an kalli jaki da doki da irin su alfadari ababen da an kasance ana hawa ada na'ura da suke tafiya to sai kuma idan ka kalli abin nan kyamara a'a an kalli yadda idon dan adam yake aiki ta haka na an kalli kyamara don ita kyamara tana da alaka ne da gani idan ka kalli kwamfuta me yasa aka yi kwamfuta an kalli cewa wato Allah ya yi ma dan adam abin da ke rike ilimi shi yasa an ka ce mata na'ura mai kwakwalwa kaga kwakwalwa dan adam ne yake da kwakwalwa yadda kwakwalwa dan adam take aje ilimi haka ne su ma na'urar nasu suke aje ilimi to so mene ne kuma wace da'ura ce zaka duba ka gani yadda bature zai yi a ce maka ba ta da alaka da abin da Allah halitta wannan ba gaskiya bane amma saboda mun yi zaune hankalin mu baya aiki sai ya zamanto mu abin da aka fi amfani da shi ba mu dauke shi komai ba su ko hatta da abin da muke ganin babu amfani a cikin sa su suna ganin amfani da haka ne mun ka bambanta kai mutane kai mutun ne su mutane ne in ka fahimci haka zaka gyara rayuwarka ka gyara in ba zaka gyara ba amma an ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore abin da ke cikin sammai da kasai ka kalli iska ka ga yadda zaka amfanuwa da shi yanzu da iska ana hitar da wutar lantarki ta hanyar ruwa ana fitar da wutar lantarki hatta yanzu da bola kashin mutane ana fitar da wutar lantarki ta hanyar sa ko ni amfani yake yi amma kai dai zaune kawai kake kana surutu musakharatin bi amrihi suna tafiya da amrihi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko bi sha'anihi da sha'anin Allah ya ce sha'anin Allah shine al'amarin Allah in an ce bi amrihi da umarnin Allah domin Allah ke ba su umarni an gane ko in yace musu su yi su yi kakka san da haka ne suke tafiya washamsu tajri li mustaqarrin laha na'am Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ababen suna tafiya ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kakkasa suna tsammani suna tafiya ba tare da umarnin Allah ba shi yasa zaka ga waɗanda suke inkarin ayoyin ubangiji su ce a'a ai waɗannan ababen kawai tabi'a ce take tafiya haka ne natural liman babu zancen natural liman wallahi da umarnin Allah suke tafiya Allah ce to ala ku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce halitta ta Allah ce shi yasa wanga muttafaqun alaihi Allah shine ya halitta babu wani wanda zaka tambaya ka cewa ya halitta ce ba Allah ba dan ya san ko ya faɗa ƙarya ne ba wanda zai yarda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah da zaka tambaye su waye halitta sammai da kasai kafirin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su ce Allah ne to lahul khalqu halitta ta Allah ce mallakar sa ce kuma babu wanda zai iya yin halitta in ba Allah nan ba wal amru kuma umurni nashi ne na in muncin sha'ani nashi ne sha'anin tafiyar da duniya wannan nashi ne ko kuma wal amru ana nufin bada umurni da hani domin cikin bada umurni akwai hani idan na hana ka ka yi magana kenan na umurce ka ne da ka yi shiru to umurni na Allah subhanahu wata'ala Allah ke banta da shi to sai malamai suka ce na in an ce umurni alkauni wannan babu matsala domin umurni alkauni na Allah ya ce ayi ruwa babu wanda ya ce ayi ruwa ayi ruwa sai Allah amma umurni na shari'a da umurni na al'amuran duniya waɗansu mutane sai kaga a zahiri kamar suna da umurni yanzu idan muka duba za ka ga cewa wani lokaci an ce Allah ya ce ai kaza waɗansu mutane ce ba za a yi ba ko a ce ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ayi waɗansu mutane su ce ba za a yi haka nan ba to yanzu ya za a yi masu mulki na duniya suna da umarni masu mulki na duniya suna da umarni jagora a makarantarsa yana da umarni mutum a cikin gidansa yana da umarni kuma an ce umarni na Allah ne kadai shi kire ki ba da umarni to me ake nufi da wannan a wancan umarni da ake nufi shine umarni na kauni na tafiyar da kauni sannan kuma umarninsu kan shi ƙarƙashin umarnin Allah yake dan in Allah bai so abin nan ya tabbata ba duk duniya in ta so wannan abin ya tabbata ba zai tabbata ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin inda zaka gane haka kuma umarnin da Allah ne sai sai da yarda ubangiji so da yawa kake ganin duk duniya ta taru tana son ta yi abu ta kasa misali guda ya ishe ka yanzu in ba baka yarda da komai ba coronavirus ita ɗaya ta ishe ka misali ka gare da coronavirus sabuwa yi duniya wannan ɗaya ga nuna maka umarni na wani na Allah ne duk abin da kenan aka ɗauka na tsari in dai Allah bai so ba wallahi ba zai tabbata ba Allah ya muna mai kyau tabarakallahu rabbul alamin wato ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wato albarkatunsa sun yawa sun mamaye sun game komai da komai shine rabbul alamina ubangijin bayi ubangijin talikai abinda aya ta bude da shi abinda aya ta liƙe da shi nuna Allah shine wato ubangiji illa bambanci can an fara da rabbu an gane ko ubangiji Allahu sannan an ka tauhidul uluhiyya nan ko sai an ka liƙe da Allahu rabbul alamin bayan an faɗi cewa shi kadai yayi waɗannan halittu da waɗannan abubuwa to shi kadai ne a abin bauta ubangijin talikai Allah subhanahu wataala ya ganar da mu sai Allah ce ud'u rabbakum ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم كروكي أبنجيجنكو nan fi'ili amrina malamai sun ce fi'ilul amri huna lil wujubi wajibi na kai addu'a a matsayinka na musulmai shi yasa mutun ya zamanto bai da lokacin da yake roƙon Allah wallahi na cikin hadari da bala'i domin Allah subhanahu wata'ala ya wadatu da bayinsa Allah subhanahu wata'ala ya wadatu da bayinsa kenan idan baka roki Allah subhanahu wata'ala ba mi zai sawa Allah subhanahu wata'ala ya damu da kai to dan haka ud'u fi'ili amrina ko roƙa kenan roƙon nan ya zamanto wajibi a roƙi Allah subhanahu wataala idan mutum ce ba zai roƙi Allah ba to ko da kaga bukatun suna biya suna wato suna cika wanda mutum yana cikin halaka dole na a roƙi Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku roƙe ni zan karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin waɗanda suke yin girman kai su daina yin ibada ta roƙo da kenan waɗanda za su ga jahannama shi yasa akwai bambanci tsakanin Allah da ɗan adam shi Allah subhanahu wata'ala shi yace a roƙe shi kuma yayi alƙawalin zai karba shi ko ɗan adam bai yi ma alƙawalin ka roƙe shi kuma in ka roƙa ba za ka sami matsala sha'ir yace la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة كك تنبي آدم wani abu. wannan ba ana nufin wai kaka tambayi mutane ba a in kana zaune da mutane da gobe akwai wata bukata zaka iya tambayar su amma dai in kana da bukata wadda ba a tambaye kowa sai Allah daga hannunka ka roki Allah wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu ka tambayi wanda kofofinsa ba a kulle su ba a liƙe su Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi da bayinsa idan ba sa roƙonsa ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu dan adam da an fara tambayar sai yanzu sai na baci to kaga bambanci tsakanin sa da Allah kafin ka samu mutumin da in an tambaye shi yana jin daɗi wallahi a cikin mutane cikin mutum miliyan in ka samu biyu ko uku to ka yi sa'a kamar yadda sha'ir ya faɗi sifar wani bawan Allah ya ce tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'iluhu tarahu kana ganin shi idza ma ji'tahu mutahallilan yana ta kalkalniya lokacin da ka zo masa ka annaka tu'tihi kamar dai kai ne zaka bashi anta allazi huwa sa'iluka wato anta allazi sa'ilu alhaliku kai ne kake roƙon sa to samun irin waɗannan cikin bayan Allah lahi sun yi kadan don haka wannan al'amari akwai wuya hariri yace wala turajjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila farsihi kada ka taba sawa tsammanin kauna ga mutumin da ya gane kana da bukata zuwa ga yan canjin shi a gane ko ko mu ce kuɗin sa don ba kowa ke gane yan canji ba ud'u rabbakum ku roki ubangijinku an gane ko tadarruan kuna masu kankan da kai an gane ko wa khufyatan kuma a ɓoye ko kuma wa khifyatan haka imam shu'ba ya karanta khifya ko khufya duka ma'anarsu shine a ɓoye abinda yake an ɓoye shi ne an gane ko abinda an kai ikhfa'i wato an ɓoye shi ba ikhfa'i na tajwidi ba ikhfa'i a cikin larabci shine ɓoyuwa wa khufyatan ku yi a ɓoye an gane ko to me yasa ake son a roƙi Allah a ɓoye akwai abubuwa da dama da suka sa ake son a roƙi Allah a ɓoye malamai suke cewa Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce idan mutum ya roƙi Allah a ɓoye akwai wasu fawa'id wa fi ikhfa'id du'a'i fawa'id a cikin ɓoye addu'a akwai fa'idodi annahu a'zamu imanan wannan yana nuna cewa ya fi nuna ƙarfin imanin mutum ko girman imanin mutum annahu a'zamu fil adab wannan yana nuna mutum ya fi girmama Allah subhanahu wata'ala da ladabi gare sa yace don haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce wali hadha la tusalu al muluk bi raf'i saut ba a tambayar masu mulki da daga murya saboda kaga wannan ai kamar alamun reli na an gane ko wa man fa'ala zalika wanda duk ya aikata wannan inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah maqatuhu za su kyamace shi walillahi almasalul a'la balle ko Allah subhanahu wa ta'ala dan haka dai ba a bukata a boye daga ciki kuma ba a bukata a bayyana inda ba uzuri ba ko ko inda shari'a ta yi ta yi izini ablagu fi tadarru'i wal khushu wannan shine an mafi kai matuka fi tadarru'i wajen kankan da kai da Allah wal khushu'i da kuma tsoron ubangiji sannan kuma ablagu fil ikhlas shine an mafi dacewa mafi sadarwa da ikhlasi wa fi jam'il qalbi kuma wannan zai sa zuciyarka ka haɗe ta alallahi ta koma zuwa ga ubangiji an gane ko fa inna raf'a sauti yufarriquhu wa yushattituhu idan mutum na daga murya sai zaman to zuciyar shi ta rarraba ya rasa ma menene yake roƙon Allah subhanahu wataala sannan annahu dalun ala qurbi sahibihi min Allah idan mutum yana roƙon Allah a ɓoye yana nuna cewa yana kusa da Allah kenan an gane ko yas'aluhu mas'alata munajatil qarib lil qarib wato kamar yana roƙon Allah irin yadda na kusa yake roƙon wanda yake kusa la mas'alata nida'in lil ba'id ba irin kira na mai nisa ba lil ba'id kamar yadda mai nisa ke kiran ba'idun lil ba'id waliha an gane walihadha to dan wannan ne an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yayyabi asna subhanahu ala abdihi zakariya Allah yayyabo ga bawansa zakariya izna da rabbahu nida'an khafiya ya kira Allah nida'an kira khafiyan a sannan kuma fanadatuhul mala'ikatu wa huwa qa'imun ashe yana ina yusalli yana sallah fil mihrab a wurin ibada kaga ya hada abubuwa da dama sai malamai suka ce ka ji dai bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da abubuwan da ya kawo sai malamai suka ce to lalle nan da an ka ce khufyatan ba ana nufin kowane wuri ba a boye addu'a ba shi haka ake nufi ba a akwai inda ana buƙatar a bayyana inda shari'a ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan nuna ana bayyana wa nan za a bayyana amma kinan asali ga addu'a shine a boye ta shine mafi dacewa sai misali muka samu cewa akwai hadisi na Abu Huraira an gane ko wanda yana cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza ammana al-imam fa aminu idan liman yace ammana al-imam to nan sai aka yi sabani tsakanin malikiya da ba malikiya ba su malikiya liman ba zai ce amin ba an gane ko sai dai ma musu ce amin saboda mi saboda shi liman ya kare karanta addu'a sai suka ce to nan idza ammana al-imam kenan idan liman ya kai lokacin da za a yi domin alhamza wani lokaci tana nufin lokaci ya shigo ahsada zar'u azzar'u abin noma kayan noma afsada ya kai lokacin da ya kamata a girbe shi an gane ko kenan wannan lokaci tana nuna shigowar lokaci sai suka ce to idan an mana tana nufin in ya kai lokaci waɗansu kuma suka ce a'a da liman da mamu duka su za su ce amin an gane ko wanda shi ne abin da jamhur suka tafi akan shi to menene dalilan su sabanin da aka yi ba sabani ne irin na jahillai ba kamar yadda waɗansu suke taswiri a'a sabani ne wanda aka yi akan ilmi suka ce ga hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda amin tashi ta dace da ta liman to za a wato ta mala'iku ta dace da ta mala'iku za a gafarta mishi zunubansa abinda ake nufi da gafarta masa zunubansa kuma menene shi ƙananan zunubai ake zanci ba wai kawai ka zo da ka ce amin a ce duk zunuban da ka ɗauka da dukiyar da ka ɗauka ta al'umma da sace sacen da ka yi da zagin mutane da ka yi da haram da ka ci duka gaba ɗaya an yafi maka ba haka ake nufi ba na ana zancen sagha'irul zunub ne sagha'irul zunub ƙananan zunubai duk hadisin da ka ji an ce daga juma'a zuwa juma'a ko daga umra zuwa ga umra ko daga ramadana zuwa ga ramadana a'a idhashtuni batil kaba'ir in an nisanci manya manyan zunubai banda dukiyar mutane dukiyar mutane ba a yafe ba sai ka dai dukiyar mutane saboda da waɗannan ne mutane suke fassara wani hadisi ko kaji an ce wanda duk ya haji ai an gafarta mai zunuban shi to kafin kai haji ba sai kai haji da kuɗin halat ba ya za ka ɗauki dukiya al'umma ka je kai aiki haji da ita kuma ka ce gufira lahu ma taqaddama min dambi inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba kada ku yi wasa da hankalin mutane mana da haka yana da kyau a fahimci nasoshi daban-daban a gane su ba wanda ake cewa in mutum yayi arwalla zunuban shi za su fita ta karkashin wato abin nan hannayen shi ko farutta ko farata ana nufin nemi ana nufin ƙananan zunubai ake zance ba manya-manyan zunubai ba waɗannan dole sai da tuba in tsakaninka ne da Allah in kuma tsakaninka ne da bayan Allah sai ka mayar musu da abin da kan zalunce su amma ina waɗansu kawai sai su ɗauki waɗannan hadisan su sake su sagaga to shikenan wannan hadisi idan ammana al-imamu fa aminu su malikiya sun fassara shi idan liman ya kai inda zai cewa amin amma tun da nasoshi sun tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa yana cewa amin to magana ta kare sai mu ce ba malikiya ba laifi wannan fassara da kuka yi lalle kun yi ijtihadi kuma ko ta hanyar yaren larabci wato alhamza tana zakkuwa a cikin don lokaci ya shigo kamar ahsada zar'u wato tsiro ya kai lokacin da za a girbe shi amma anan tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa amin da kansa magana ta riga ta kare wannan shi ne abin da ya tabbata to amma kuma idza amana al-imamu fa aminu ko a fahimta su malikiya su abin da suka dauka ijtihadin su ba banza bane cewa idan mutum yana addu'a cikin fatiha akwai addu'a ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu siratal ladina an'amta alaihim to in kun ka ce amin kamar dukkan ku kun yi addu'a ne su ma suna da hujja ba haka bane dalilin su kuma akwai aya a cikin suratu yunus wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى التي النبي موسى ربنا يا أبن جم إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ألا كابا فرعون دا متاننسا أنقالي قوة نسك مقربانسا قوكما جماعة زينة كاين قوى وأموالا في الحياة الدنيا دا دوكيا أرايو الدنيا كاكاشي تنتنبا أبن باباكي بني دون أمبا kafirai bankuna an ba su wato kayan kawa na duniya don suna shagalin su ba abin mamaki bane tun zamanin fir'auna shaka dukin duniya take tafiya rabbana li yudillu an sabilik yace Allah don su batar da mutane daga hanyarka malamai din suka ce nan abin da ake nufi da ita karshe za su batar da mutane daga hanyar kalamul aqiba kenan wadansu malamai suka ce a'a li yudillu an sabilik dan su batar da mutane daga hanyar ka shi Allah ya san da in ya ba su za su aikata wannan aiki don haka babu matsala kamar kallon cewa lamul aqiba ce kai a wajen ka take lamul aqiba yace rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyoyinsu kaga in zalunci ya kai zalunci irin na kafin rai dole ai musu addu'a wanda ke shiriwa Allah ya shirye da shi wanda baya shiriwa kuma Allah shi yasa abin da ya dace da shi rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim Allah ka daure zakatun su tan tan tan su ci gane gaskiya fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai radadi mi Allah ce qala qad ujibat da'watukuma an karbi addu'arku to kaga ce malamai suka ce a qala Musa an kace kuma an ce da'watukuma mutum biyu sun kace saboda Haruna yana tsaye yana tsaye yana cewa amin amin amin amin shi yasa mai cewa amin da liman dukkan su sun yi addu'a to shi yasa suka ce to su malikiya suka sai kan wannan amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai mu ce eh fahimta ku tayi amma dai tunda gashi a aikace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata ba matsala za mu yi aiki da abin da manzo ya aikata sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wanda yace bai yadda ba shi ya tsaya akan abin da ya tsaya nan sai mu ce to yi hakuri ba komai kai kai abin da kan rike mu kai abin ka kai kai da ka bauta ma Allah da abin da ka yadda da shi mu kuma za mu bauta ma Allah da abin da mun ka yadda da shi muna fatan da mu da kai duka Allah ya samu dace bari harkar rigima bace kai ba ba a aiko ka baka shirin da mutane kai da iya ina kai ina da ginawa da mutane ka gaya musu abin da Allah ya ce wanda ya ga dama ya dauka wanda bai ga dama ba kar ya dauka amma muna fata a dauka don a tsira duniya da lahira mu kan abin da muke maka mu fata kenan amma ina amma a wajen yan shi'a in an ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin da ka ce amin ka kafirta kak su dun mai cewa amin cikin sallah kafiri da kuma sallar shi ta lalace an gane ko ahnaf suna ganin cewa shi ma amin din nan bai dace a sashi daga ciki ba abin nan fahimtar su saboda ayar da ta ce a koyi addu'a a matsayin aya ce mutawatira tabbatatta sannan kuma su ko hadisan da suke zuwa suna ganin kamar bu su kai aya matsayin karfi kenan ba a takhsisin mutawatiri da wanda yake bai kai gare shi karfi ba shi yasa su a wajen ahnaf suke ganin cewa wajen khufiyatan kawai ayi a boye ba sai an bayyana ba an ce amin ko da za a cewa amin a yi shi a boye amma wannan ya saba ma abin da ya tabbata a cikin nasoshi liman zai ce amin a bayyane mamu kuma za su ce amin a bayyane don haka dai tadarru'an wa khufyatan a boye inda ba shari'a ta ce a bayyana ba innahu la yuhibbul mu'tadin Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu banna al mu'tadina masu ƙetare iyaka daga i'tada ya atadi i'tida'an dukkan fi'ili wanda yake ruba'i ne yana da harafi hudu ko biyar ko shida an gane ko duk dai fi'ilin da ya wuce harafi uku to qiyasi ne masdar kinsa amma sulasi ne shike taqribi wadansu kuma sun kace sima'i ne sai dai abin da aka ce daga laraba bai da ka'ida wadansu suka ce a ba laifi ana iya taqrib kamar su ibnu malik aka ce to taqribin nan ba duka bane kenan dai dole sai an koma mu littattafai saboda a matsayin riwaya yaren larabci shike innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci ashe cewa musulmi yan ta'adda ne ƙarya ne nan al'itida ko wace irin itida'i ƙetarewa Allah ya hana shi sai dai mayar da masani Allah ya yarda da shi kuma wannan an sanya mai suna e itidai sakamako ne ba ta'addanci bane Allah ya ce fa man itada alaikum fa atadu alaihi bimisli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin fa man itada alaikum wanda ya muku shishigi yayi muku ta'addanci ya ketare muku iyaka fa atadu alaihi kuma ku yi masa shishigi ku ketare masa iyaka fa atadu alaihi bimisli ma atada alaikum gurgurdan yadda ya muku ta'addanci amma wannan kuma shi kenan mayar da mata yace in kana da hali kana da karfi kada ka ce kai shirmi kamar yadda suke dauka wannan ayatu a ta ai jihadi kai da baka shirya ba makamman ba wai makiyin ka na zai baka makamai sanai jima ce ba ga lokacin da ka ce kai kai hari kuma ya kashe ka ina lissafi yaji gari ina ina da tunanin ku yaji Allah subhanahu wataala ya mun mai kyau innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yin ta'ad masu ta'addanci waɗansu malamai sun fassara ta'addanci anan shine ta'addanci a cikin addu'a an gane ko domin an ce ud'u rabbakum ku roki ubangijinku suka ce abinda ake nufi da shi ta'addanci ne cikin addu'a malamai suka ce nan ta'addanci a cikin addu'a yana iya zakkuwa na farko kamar mutum ya roki Allah abinda Allah bai bai harici duniya akan wannan ba mutum ya ce Allah ina son ka bani kuɗi a cikin ɗaki kawai in gani sun cika ɗaki kawai idan ka ɗauka ina kashi a ba haka Allah aza duniya ba in dai ba gada kai ba ba za ka ganin kuɗi ba a cikin ɗaki kuma ko gadon su kai idan kace za ka yi ta kashe su haka za su ƙare ko ka ce Allah ka tayar da min kakana na goma inganci ba haka Allah gina rayuwa ba ta haka ba a son a yi ta'addanci cikin addu'a ta hanyar lafazin da za ka roƙi Allah da shi ko ka ɗauko wasu lafuzza na farko dai in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah da sunayensa da abin da yake cikin alƙur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta ko kuma ka yi addu'a lafuzan da ba su saba ma shari'a ba in ma ba na cikin alkur'ani ko sunna ba in wata bukata ce gare ka an gane ko kuma ya zamanto kada ka ƙetare iyaka ta hanyar abin da zaka yi ko ma'anar da zaka yi ko ko lafuzan da zaka amfani da su ko hay'ar da zaka kira da ita kana daga murya kana kuwa waɗannan duk shi daga cikin ta'addanci a cikin addu'a amma dai innahu la yuhibbul mu'tadin zance mafi inganci Allah baya son masu ta'addanci masu ƙetare iyaka cikin komai Allah baya son sa Allah baya son ta'addanci ko kaɗan. Amma kuma gashi yanzu ana sifanta musulmi da ‘yan ta'adda, akwai abin da ake son a cimma da wannan, amma shi Allah subhanahu wata'ala ya san shi, kuma masu hankali daga cikin musulmai su san abin da ake nufi da liƙa ma musulmai cewa su ‘yan ta'adda ne. Shi yasa idan musulmi ne ya kai hari sai a ce ɗan ta'adda, amma idan bature ne ya ɗauki makami ya kai ma ‘yan uwansa hari sai a ce wani mai taɓin hankali ne ko ko wani abu aka yi masa a cikin al'umma wanda bai dace ba ko sai son dijon fustre shi yasa suke kai wannan hari, amma shi musulmi kullum a ce ɗan ta'adda ɗan ta'adda, me yasa lafazin ga musulmi ɗaya ke karewa? subhanallah Allah kai mana mai kyau Allah ran Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الله يقول ولا تفسدوا كدكوا يبنى في الأرض أدورا كسا فينا تنالفهم بمعنى على سما كوكما في تنا يدوكم معنا حقا تكين كسا an gane ko wala tufsidu fil ardi kar ku banna a cikin kasa ba da islahiha bayan an inganta ta malamai sun yi wato nemi fassarar fasari akan har yanzu dai waɗansu sun bashi ma'ana khas wasu sun bashi ma'ana am in an ce wala tufsidu fil ard kada ku yi banna fil ardi bisa doron kasa sai suka ce na abinda ake nuni da banna shine shirka da kafirci to duk sabon Allah subhanahu wataala sunansa banna babba ko karami duk da'a Allah bisa doron ƙasa sunanta gyara. Don haka kafirci banna ne, shirka banna ce, bin bokaye banna ne, duk abin da za a yi na fitsara wanda aya ba ta yarda da shi ba, hadisi bai yarda da shi ba, shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba, ko da an kawata shi an ce masa wannan ci gaba ne da kircir da wayewa sunan shi banna a wajen Allah. Shi yasa mu fassara shi da ma'ana banna am duk abinda malamai za su kawo sai zaman to zai shiga karkashin shi dukkan sabon Allah sunan shi wato banna sunan shi fasad fil ard da haka wala tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan kasa wadansu abin da suka ce daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da shi ashirku yin shirka dama tun da a can doron kasa asalin kasa babu mi babu shirka da Allah halitta kasa babu banna a bayanta wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ataj'alu fiha man yufsidu fiha ɗaya daga cikin tafsirai annabi adam da zuriyarsa in sun zo dai ba to zuriyar annabi adam za su yi banna a bayan kasa alhali kenan ko la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan kasa ba da islahiha bayan Allah ya yi ta ingantatta nan ba ana nufin bayan an yi banna ba an gyara waɗansu malamai suka ce nan abinda ake nufi ba da islahiha kenan kada ku yi banna bayan tauhidi an gane ko ku zo da banna domin wane ne ya zo da tauhidi annabi adamu alaihi salam bayan annabi adamu shirka ta zo kenan asalin kasa menene asalin kasa shine tauhidi waɗanda suka ce asalin hatta da mu dauki tsari na turawa da sun ka ce l'Afrique versus de l'humanité asalin dan adam ya fara rayuwa ne bisa doron kasa to mu dauka musu a wannan tsari kenan wani dan adam ne na farko a cikin kiristanci ma an yarda annabi adam shine mutum na farko to kuma an ce a asalin dan adam shine arnanci kaga wannan magana ba gaskiya bane annabi adam asalin sa dan adam ne ba biri bane wannan mas'ala ta darwin da yake cewa asalin dan adam biri ne ƙarya yake yi dama an faɗa cikin alqur'ani an mayar da kakakin nan sa birrai shi yasa yake son ya mayar da kowa biri قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الله يسن يدك cikinsu akwai qirada birrai amma yanzu sai aka zo ana karantar da ɗiyan musulmi yana cewa a wai asalin da adam daga biri ya samu asali ni wallahi kakana na farko annabi adam shine a tushe na wallahi ba biri bane wallahi ba biri na ba bari mu yi duka gaba daya sannan kuma annabi adamu ba arne bane kenan musulunci da tauhidi sune asali a bisa doron kasa hatta da annabi ibrahim da ya gina ka'aba da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya rusa gubaka a cikin Makka a cikin Ka'aba sai so sun ce a to kaga yayi ba ai allolin mutane ta addanci a'a annabi Ibrahim da ya gina Ka'aba ba arne bane tauhidi ne tabbatas kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya maida ta akan tushen da take akan shi ko kuma a ce maka ai makka da ya zo ƴan uwansa na bai kore su ba yace izhabu fa antum mutlaqa amma wai a madina abin nan a madina sai kore yahudawa su yahudawa sun warware alƙawari waɗannan kuma sun shiga musulunci wanda ya shiga musulunci sai a zauna tare da shi wanda yace kuma zai shirya makirci munafiki ko mai yaudara wa zai iya rayuwa tare da munafiki mai yaudara ba zai taɓa yiwuwa ba Allah subhanahu wataala ya muna mai kyau da haka dai wala tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan kasa in mun ce banna dukkan sabon Allah abinda Allah bai yarda da shi ba sunan sa banna shi yasa duk tafsirin da zaka gani na wani misali da wani malami ya bayar zai iya shiga karkashin sabon Allah subhanahu wataala imamu dhahhak an yi riwaya gare shi yake cewa la tughawwirul anhar kada ku wato faqadda ko kafadda an gane ko al anhar wato abin nan koran na ruwa wa tadfanul miyah ku wato ku rufe ruwa ko ku zo ku iske inda akwai ruwa waɗanda mutane suke amfani da su ku rufe su aljariya waɗanda suke gudu kenan kada ka zo ka iske ruwa na gudu ka zo ka dantse ruwan ba dan amfani ba saboda bannar ka in dai ka fahimci zaka cutar da waɗansu mutane wannan bai halatta ba faqad da ruwa dan kan mutane su sha bai halatta ba wa taqta'ul ashyar al musmira ku yanke ko ku katse al-ashjar itatuwa al-musmira waɗanda suke masu abin da masu ƴaƴa wannan duk bai halatta ba masu ƴaƴa nan ba ana nufin waɗanda akwai ƴaƴa sama su ba ko suna ƴaƴan in dai suna ƴaƴan misali ko da babu ƴaƴan ko akwai al-musmira dai in lokaci yayi za su yi ƴaƴan kuma ko da ba ba su ƴaƴan ice ana amfani da shi ko ta hanyar irwa ko ba ta wannan ba a gane ko ya kawo al-musmira ba dan ya nuna maka cewa waɗanda ba su ƴaƴa ba ana iya abin nan nasu kaga ba wai ashe majalisar ɗinkin duniya ce wata zo ta nuna mu da ranar ice tun diba tun daga salaf kana jin abin da imamu ta haka yake faɗa wannan magana ta kai shekara dubu ɗai da ɗari da wani abu da ɗari ruwa za mu iya cewa da ɗari biyu ko da ɗari biyu amma yanzu sai a ce a musulmi za a koya mana gashi abin da abin da suke faɗa to sai malamai suka yi ta'aliki akan wannan magana suke cewa abin da ake nufi da kada a yanke itace in babu maslaha ta shari'a domin Allah ya ba annabinsa izini a yanke waɗansu itace na dabi ne saboda maslaha ta addini ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin kaga wannan ya halatta sannan kafar da ruwa idan abu ne wanda ko fakar da ruwa an gane ko a haƙe su gaba ɗaya dan saboda waɗansu mutane ga su amfana da su shi ma yan akwai maslaha ta shari'a ya halatta shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka je yakin badar sai yayi kokari ya rigayi kafirai zuwa ga inda ruwa suke kaga ko da suka zo su ba za su samu ruwa ba kaga wannan zai taimaka a samu a samu damar yin yaki a ci nasara akan kafirai ina fata an fahimce ni shi yasa ake bada tarihi a wani gidan kaso a turai akwai manya manyan yan ta'adda gare ko waɗannan manya manyan yan ta'addan kullun a gidan kaso suna tada fitina gidan kason anya anya a samu a ciwo kan lamarinsa an kasa sai su rinka faɗa wa junansu idan kuma 'yan sanda sun shigo ko ku jami'an tsaro sai su kashe haka suke haka suke haka suke an yi an yi gwamnati ta rasa yadda za ta yi ko da an mayar da su a kowa a cikin ɗaki ɗaya to daga lokacin da aka ce za a ba su abinci ko aka ɗan ce za a yi musu magani ko wani abu fitina tana tashi shikenan sai aka kawo wani komanda sabo aka kawo shi sai ce to a bashi abin nan aka bashi tarihi da irin ababin da ake aikata dibi takardu ya dibi tarihin wurin yace ba matsala in dai gwamnati tana son ai maganin wannan matsala za a yi maganin wannan matsala yace abu na farko da yake bukata so nawa ake ba su abinci a yini aka ce so uku yace to ba su so daya na biyu yace so nawa ake ba su ruwa aka ce a kodayaushe akwai ruwa yace to a kulle mai ruwan a liƙe su sai lokacin da ake da bukata so daya a dan musu kenan sai sun ji kishirwa kamar su mutu sai a dan dan musu kaɗan daga wannan lokacin sai sai banda ta kare babu zan ce rikici kaga ashe hada musu ruwa ya zama to maslaha ga wannan gwamnati wannan misali ne muka baku a duniyance Imam Ibn Atiya ya da yazo akan wannan yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha yace la ta'su fil ardi kada ku saba ma Allah an gane ko fa yumsiku Allahu al-maqara sai Allah ya kwace ruwa Allah ya amshi ruwa Allah ya rike ruwa an gane wa yahlikal harsu wa yuhlikal harf sai Allah ya halakar da alharf tsirro bi ma'asikum da kuma sabon da kuke aikatawa Imam al-Baghawi da yazo akan wannan magana ta Imam Ibn Atiyya sai ya ce fa ala hadha ba'da islahiha abinda ake nuhi bayan an inganta ta ba'da wato abin nan islahi Allah iyyaha bil matar bayan Allah ya gyara ta bil matari da ruwa wal khisbi da tsaki albarka ta zo kenan in akwai albarka an ka ce za a saba ma Allah Allah zai dauki albarka bisa doron kasa wannan shi ne abin da muke gani da an ce za a sa sabon Allah gaba wallahi albarkar da akwai Allah zai ɗauke ta abin da ke kawo albarka shine imani da tsoron Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun babu abin da ke ɗauke albarka face sabon Allah wannan magana ce ta wato ibnu atiyya da haka dai fil ardi da an ce a bisa doron ƙasa waɗansu malamai suka ce to na abin da ake nufi saboda ɗan adam zai rayu ne bisa doron ƙasa ba yadda za a yi ya fita bisa ga doron ƙasa shi yasa an ce fil ardi don ko da ɗan adam ya hau jirgin sama yana nan dai fil ardi don alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata sai zaman tonan fil ardi sifa ce kashifa waɗansu malamai suka ce a'a fil ardi ana nufin fi a cikin ƙasa bisa doron ƙasa amma dai ko a bisa doron ƙasa ko ko gidaje da aka yi su teren gidaje na ƙasa na banna da ake yi yanzu na rawa a duniya da buwat buwat night club na duniya a bar a daina banna a baya a can cikin karkashin ƙasa kenan fi tana iya ɗauka fi dakhilil ardi sannan fi tana ina tana nufin alal ardi a daina banna a bisa doron ƙasa sannan in mun ɗauki akan wannan ƙasar ɗan adam zai iya barin ƙasa ya je sama to sai zaman to lahu mafhumun ba sifa ce kashe ba ba kada ku yi banna fil ardi a bayan ƙasa ba ana nufin in an hau jirgin sama ba a je a yi sharholiya a ji daɗi a'a kada a yi banna Allah ya hana banna ku wuce iri don Allah baya son masu banna da fata ƴan uwa dai sun fahimci abin da muke son mu ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan ƙasa ba'da islahiha in mun ce bayan tauhidi dama tauhidi shine asali kenan islahiha tun lokacin da Allah ya gyara ta ko ko kada ku iske mutane sun yi gyara wani ya zo ya kafa daula ta addini daga baya waɗansu mutane su zo su rusa ta su kawo sabon Allah kamar yadda masu gado suke yi mafi yawancin dauloli na musulunci ko kuma malami ya zo ya gina al'umma ya karantar da su sai a samu waɗansu maballata su zo su kawo shirka da kafirci a bayan ƙasa wannan duk abubuwa ne waɗanda Allah baya buƙatar su kenan laifin ka zai yi nauyi lokacin da ka iske mutane akan tafarki na gaske na kwarai ka zo ka ɗora su akan bata zaka ba Allah subhanahu wata'ala amsa wad'uhu ku roƙi Allah khawfan wa tama'an kuna masu tsoron Ubangiji wa tsama'an kuna masu kwaɗayi, ko ko haufan kuna masu tsoron azabar Ubangiji wa tsama'an kuna kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko, Shekul Islam Ibn Taymiyya da ya zo a kan wannan sai ce a wannan aya ta tattaro dukkan makamatul iman wal Islam duk abin da ake bukata, domin da an ka ce wato haufan wa tsama'an ta haɗa alhubbu son Allah wal khawfu da tsoron ubangiji war raja'u da kwadayi zuwa ga ubangiji to wannan kuma shine ihsan shi yasa a ƙarshe Allah ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin an gane ko kenan babu mai samun rahama Allah illa man da'ahu khawfan wa tama'an fa huwa al muhsin wanda roki Allah yana cikin tsoro yana cikin kwadayi to nan menene ake son a ce akan tsoro da kwadayi sai sun kace wato roƙo Allah subhanahu wataala kana cikin waɗannan halayen guda biyu ibn al-qayyim a cikin bada'i'ul fawaid da yazo sai yace zakara at-tama'a ko dhikru at-tam'i alladhi wato ba'da ar-raja'i da Allah ya faɗi at-tam'u kwadayi ba'da wato shine wato huwa ar-raja alladhi huwa ar-raja shine tsammaha da sawa tsammanin za a samu don ba za ka taɓa roƙo ba inda ba za ka san tsammanin za ka samu ba li'anna du'a domin shi roƙon Allah mabniyun alaihi ya ginu ne akan kwadayi fa inna da'i shi mai roƙo malam ya tsuma matuƙar bai yi kwaɗayi ba fi su'alihi a cikin abin da yake roƙo wa matlubihi da buƙatarsa lam tataharrak nafsuhu rayuwarsa ba za ta motsa ba buƙatarsa ba za ta motsa ba iz talaba lokacin da ya roƙa ma la tam'a fihi mumtani'un yace kuma idza talaba ma la tam'a fihi mumtani'un iz talabu ma la tam'a fihi mumtani'un mutun ya roki abin da bai da kwadayi yace mumtani ba zai taba yiwa ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan tam'a shi yasa wato malamai suke cewa ɗan adam zai zamanto akan hali guda biyu hali na farko shine hali na kwaɗayi da hali na mi da hali na tsoro waɗanda suke cewa su ba su roƙon Allah an gane ko wato ba za su bauta ma Allah ba don tsoron Allah don kada Allah ya sa su wuta sannan su ce a'a su ba za su roƙi Allah ba don kuɗin aljanna a'a suna bauta ma Allah don ya cancanta a bauta mishi wannan ba gaskiya bane domin waɗanda suka fi kowa imani annabawa su ma suna tsoro suna kwaɗayi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in dan haka wannan magana akwai wato ketar iyaka a cikin ta shi yasa malamai suke cewa to a wani lokaci ne zaka ji tsoron Allah a wani lokaci ne zaka yi kwaɗayi waɗansu sun ce lokacin da ya kamata ka ji tsoro an gane ko lokacin da kake a cikin halin siha kake cikin lafiyarka to kullum ka ji tsoro ka ji tsoron mi ka ji tsoron abin da zai iya zo maka amma lokacin da mutuwa ta zo to sai ka kyautata zuton ka zuwa ga Allah shi yasa Imam Muslim da ya zo a cikin littafin sa sai yayi babi babul amri bi husni dhanni billahi ta'ala inda al-maut babi wanda ke nuna maka cewa dan adam ya kamata ya kyautata ma Allah zato an gane ko inda mutu a wajen mutuwa waɗansu malamai suka ce a'a a kalli hali kawai lokacin da kake akan hali na gari kullum ka zamanto kana tsoron azaba Allah za ta same ka wato kullum ka ji tsoron aikin ka ba za a karba ba wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun amma lokacin da yake mutuwa ta zo sai ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah in an karanta ayoyin rahama Allah kai kwaɗayin rahama Allah in ji waɗansu in an karanta ayoyin azaba ka ji tsoron azabar Allah subhanahu wataala haka ne ya kamata ka zamanto tsakankanin su dan haka dai a takaice wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah tama'an kuna kwadayin wato khawfan kuna masu tsoron azabar sa da wutar sa da narkon sa wa tama'an wadansu malamai sun kace wawun alwawu lit taqsimi aw tama'an koko dan kwaɗayi za mu zo bayani saboda lokaci ba zai ba mu dama ba inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahama Allah qaribun kusa take minal muhsinin ga masu kyautatawa masu kyautatawa nan Allah ya faɗi sifofin su a cikin wato alqur'ani a wurare daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara su a cikin hadithin Jibril wanda yana cikin sahih Muslim yace al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran yace wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kaji sune muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sifofin su kuma suna na cikin alkur'ani a wurare daban-daban ihsan sai gobe in Allah ya kai mu rai in mun samu dama za mu dan tabo daga cikin su dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna malam ai muna addu'a a gurguje subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمين.
لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين.
اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم آمين.
ربنا آت أنفسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها آمين.
وليها ومولاها يا رب العالمين آمين.
اللهم انصرنا برحمتك يا رب العالمين اللهم ربنا آمين.
تقبل صيامنا وسائر عباداتنا آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين